بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق وحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تدريكه وامتداد العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقول الله بساعة دامون أو الزاوية للبركة domin mu shi ma ɗan kuma Allah ta rama sarama cikin garboci a cikin malam goji yau na rana ta litinin ashirin da hudu ga watan ramadan gidan shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu dari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da biyar ga watan hudu tafi da fito miladiya da isa alaihi salam na cikin surat da ta yi aya tamanin da ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kuma adala san me ke gudana ba ya ce masa wa ma'ajarka me ya gaggauto da kai an ƙaunika gabarin mutanenka har ka zo ganawa da ni domin karɓar fattaura ma'ajarka an ƙaunika ya musu ƙara su ya ce wa Allah hukulani ya ce su ne waɗannan su ne waɗannan ala'adari wanda suke bayana wanda za su biyo ni wato an ce annabi musa alaihi salam malaman tarihi ko malaman tafsiri su yi maganganu da yawa sun ce wannan tambayar da Allah ya masa yana ishara ne da mutum saba'in da ranar muka ce wanda annabi musa ya iblis aka je ganawa da Allah wa tsara musu kawo saba'in da ranar da muka wasu mulka ce a ainihin suna isra'ila ne ba wanda aka zafin bari a wanda ya aka tsallake ruwa da su ne annabi musa yake so a ba da littafi wanda za a yi shari'a na da su samu shari'a to shi ne sai zamo ana tsallake ruwan da nan shi kuma ya taho ganawa da allah shi ne yake cewa allah ga sunan waɗannan wanda za su biyo bayana usulin su gaggauto da ni lamarin su yasa ne gaggawa na ruwa wa ma da raka domin da yawon su yin kalar mu'ula ya ala asiri wa jinsi da yana rabbi na yi gaggawa ne ya allah zuwa gare ka da karga domin ka yadda da ni a nan ma ba a ce a hakkin annabawa ba wani aiki da za su yi wanda za su yi yardar allah biya da su sun wuce wannan matsayi a ce sun yi aiki da neman yardar allah da cikin dama already Allah ya riga ya yarda da shi to amma anan suka ce fitar ta din nan dan ka ƙara yarda da ni wato bayan yardan da kamun ka ƙara wani yarda da ni suka ce shine amsan wannan istibhari da Allah subhanahu wata'ala yayi wato al-mursalin kuma da laka an zama ya mushe qala rabbi la ilaha illa asri wa jibti wa jibti ilayka rabbi litarda na yi gaggawa zuwa gare ka ne ya Allah domin ƙetare na
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري الله يشي قال في الله يشي دون قد فتنا قومك hakika mun jarri au maka mutanensa ƙarfin na ƙasa yawa kala fa inna ɗarfafin na ka maka sai Allah ya ce to hakika ku kuma ce da mutanen ka min ba duka bayan ka zo ganawa da mu mun jarrabe su wa Allah wa sabiri sabiri ya fitar da mutanen ka sabila da shi Musa sabiri shi ma sunansa Musa ne an ce ɗan ƙabilan saniyar da ne wata ƙabila ce a cikin bani Isra'ila shi Musa sabiri an ce ya kasance guda biyu mutum ne mai shishigi ya kuma fuska biyu dama munafukai su suka fi wahalar da annabawa da kuma bayan Allah to shi an ce jibrilu ne rage shi domin shi ma yana daga cikin da mahaifiyarsa lokacin annabi da kuwa fir'auna na yanka cin jiraye aka haife shi sai ta ɗauke shi ta je ta jefa shi a wani kogo sai zo aka ce jibrilu ne yake zuwa yake kawo masa nono yake sha an ce jibril yakan zo yana shayar da shi da yatsunsa guda uku ɗaya nono ɗaya kuma zuma ɗaya kuma suka ce ruwa ne haka yake tsotsa in ya sha nono ya sha ruwa ya kuma sha zuma to har ya girma a gurin girman da ya yi sai ya zamo tun na yaro ya karɓi jibril ya zo wajensa shi Allah ya fata kashafi yana iya ganin mala'ika Jibril sai ya ji mana iya ganin Jibrilu akan doki shi ko mala'ika Jibril Allah ya masa wani baiwa duk gurin da dokin sai taka to idan aka ɗibi ƙasan wurin ƙasan wurin yakan zamo mai rai akwai halitta a gurin yanzu da na ɗauki ƙasan wurin da dokin Jibril ya taka ka zuba ma wani abu wanda yake mara rai to abin da iya zama ne rai an gane yanzu ko bishiya ne yana da ɗibi ka san ko ka cikin kuɗin dole jibrilu ne ya taka ka zuba mata to bishiyar yin abin da wani abubuwa kamar na mutum mai rai a zahiri da harkar ganin tana motsi tana wasu abubuwa ne wanda mai rai yake tana numfashi tana ƙara girma tana razuwa tana kwanciya tana tashi kaga wani aikin mai rai ne ko shi sai tashi yana ganin wurin dalila da haka annabi musa ya tafi ganawa da allah sai allah ya ce ai kala ka karfatar na ka wata mimba duka mutiya da mutanen ka wa allah musa giri musa giri ya fitar da su shi sunan ka musa ne kamar da muka faɗa kuma jibril ne ya rene shi amma kuma ya tashi kafin shi ne ya tufa ya sai wani baiti ya ce wa ka musa lazi رباه جبريل قادر وموسى الذي رباه فرعون منه موسى جبريل يا ريش يا تاش كافر وانت ملائكة ملائكة ما شيني شبه ملائكة يا ريش أما يا تاش كافر أما موسى كما فرعون يا ريش فرعون فكافرين shi kuma ya tashi mumini kuma annabi wannan yana daga cikin ayoyin Allah shiriya na Allah walin da wutar layi ko wuri shiriya ya musu shiriya na Allah shi yasa sai ka ga wato dan mutanen kirki mutumin banza amma daga wanda kuma ba mutanen kirki ba dan su kuma mutumin kirki ya da burujin hayya ne da mayiti wa burujin mayiti min al-hayy wa yuhilal lakum ba'da wajha Allah kenan subhanahu wa ta'ala yana cire berai daga matacce yana cire kuma matacce ya daga cikin rayu su biya da haka wannan malamai suka ce abun lura ne sosai wannan ibara na sufaye suna kula da ita ainihin idan mutum aka gana rawan kai ko ya yi gari shi babansa wani malami ne ko wani wali ne ko wani kaza sukan ce ba a hankali وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مؤمن da Musa da Jibril shi ya rene shi tun da ciki yadda ya san mahaifiyarsa ko yadda ya san Jibril ma bai san mahaifiyarsa ga shi ya tashi kafin amma ga Musa da kuma ya tashi a gidan Fir'aun ya kafin shi kuma annabi Allah shi Allah babu ruwansa da aka shirya na Allah ne wanda ya ba Allah shi ne na Allah ya sa Allah ya ce ina karɓar kuɗin da layi atqakum wanda ya fi ma gurin Allah cikin ku wanda ya fi tsoron Allah yasa ko abin da ka lura da daga iyayen mu mata ni da ba wani karatu suke ci cancan ba Allah ne ka samu mata a da ka samu ka je ta sauki duk karatun da ya wuce wata ma amma wata izu biyar wata izu shida wata ma iya sanda amma tsoron Allah ta tafi na mata ta Qur'ani goma yanzu mun mata da ba za ta fita ba shi ne miji ta ba miji ta ɗauke shi wato ba ne wanda a sanadiyar da shi a hannun da tsirar da duniya ta yaya shi shi ya sa da ta fata masa ne amma ta kuka ta ba shi hakuri amma ba kalmar mata ne cewa wai wani mutu ba an goyo da zari ba yawa kuma wanda ta dauki miji uba wai na ta mutu maraya ne ko a na ta mutu maraya ko ƙarya ne wannan magana yawa to haka ne kuma Allah ya kiyaye mu eh wai a ce wani ya ce wanda ba ta dauki miji uba ba wai kuma na ta mutu shekiya kaga ai garo ne ta mutu marayya ko Allah ya kiyaye mu albarkan manzon Allah ko aiki da ilimi shi ne ba yawan karatu ba amma in ka karana yara wannan da shi Qur'ani amma da sauka ne fa na tarki ko shi maka saukan da malamin ku kan shi saukan zuku ita in dai sauka kai na farko da to a gurin malamai saukan zuku ne in dai sauka farko sai ka sake kishi to nan ne ta yi sauka wanda take ingantacciya yawa wanda ana ganin babu wani wajeje da kanan tsallake to su mutanen da su kuda kuwa da wuya ga gama sun ta dama ƙarya ballan tana daga an hada baki ne ta an zalunci miji da wuya amma da girkin su haka mutanen da ne kamar wani kalma ne da ake faɗa wai wai jahilin birni duk wannan bahaushe ne yake faɗa ba ba ba Allah ne faɗa ko manzo Allah ba addini ne faɗa ba wai jahilin birni wai ya kuma da ƙauye eh haka wai da ga jawo suna faɗa wannan ba mutanen ƙauye da kuma wannan ba maganar Allah ba jahili a koyi da yake jahili da ko malami kuma koyi da yake malami ne musamman ma ne aiki da da ilimin sa to sai mu ce wannan magana na Hausawa cewa jahilin birni ya kuma da ƙauye sai mu ce jahilin da ya fi wasu malaman yanzu dan wallahi da mutum ba wai tare karatu yake shi ba amma ya san cewa ɗan yaran da wuya ya gaya maka abin da ba ta bari wanda ya ne bai sani da wuya kuma haɗa baki da shi a ci amana da ya san an haramta cin amana an ce la imana liman la amana ta bari ba yi da imani da aka yi wanda ba yi da amana aiki ne da karatu ne na da ne gani da biyayya da zumunta irin na mutanen da da girmama na gaba wallahi abin ya wuce duniya bana faɗan magana duk kawai an jaji duk an yi sanyi na waka ko ba haka ba amma ne malamin yanzu ne zai tsora ka a kan yaƙi babanka zai ce maka aikin na ne zai iya karatu ba Allah ya kiyaye ya baka mutanen da gaskiya suna da kwaliti yadda ya amma yanzu ga yawan karatu amma kaɗan ne masu aiki da shi Allah ka sa mu daga cikin masu aiki barkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce na karbatar naka wa kabi ba alika wa dallahu misali sani shine yarda ya wata da su na'am
فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يئدكم ربكم ربكم وعدا حسنا
رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يجدكم ربكم وعدا حسنا sai annabi Musa da Allah ya gaya masa haka sai ya dawo cikin fushi farata a Musa annabi Musa ya dawo da bani yana cikin halin fushi asifan yana da shirin bikin ciki yana da abin da ya faru kowaye ma ya yi shi kowaye ka duba yanzu misali dai ne aka ce ta tsara ma ‘ya'yanka wani tsari na rayuwa ta ce kan kowa ya tsaye wannan abu kuma ka saka shi a matsayinsa kawai sai aka zo aka ce maka ai ga wani daga cikin yaranka ko wani daga cikin ƙannanka ya zo da ba ne wannan tsarin kan ya ce bara aiki da shi ba ya tsoro wani tsari ko wannan tsarin muna ne ka samu ne aka fara tunani cewa ya fi ka saki ne ko ya fi ka iyawa ne ko ya fi ka iko ne ko wallata na kuma shi tajiri ma fatar da su ne ya daga su daga umarnin Allah shirka bai koma ke dora aka koma nan bare ne kuma alhali a kwato da halin fir'auna ya ce shi ne ana rabu kuma al'ala ni da kuma kisu kuma bi girma an kwato da gobe shirkan kwakwar maya da wahala da annabi musa irin wahalar da aka sha saboda rana ɗaya musa sai da zo kowa da ruwa ai ko ka ko dole annabi musa hankalin ke tashi shi ne ya dawo asban asban yana da bakin ciki tsare ya kauri alam yakun rabbukum shin ubangiji ku bai muku alkawari ba ne wa'adar hasanan alkawari mai kyau bai muku alkawari ba ne ubangiji ku ai ubangiji ko ya muku alkawari na
أفطال عليكم الآن أمرتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي
أفطال عليكم الآن أمرتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موئدي أنه موسى يقول أفقال عليكم الآن shin alƙawarin da Allah ya muku ya yi tsayi ne kun da ku ne kun ga har yanzu ba a zo ba a fatala alaikum al'ad am arabtum ko ko kuna san kai an yi hizza alaikum gada ku diratu ko ko kuna nufin kushi daga ubangiji ya sauka shi ne azaba kuna shi daga Allah ya sankare a kanku a baratun an yi da alaikum kada ku kira dubu ba a halaftun bauti shi ya sa kuka kuka saba alkawari na shi ya sa annabi Musa ya musa ga dama a cikin suratul araf kuma Allah ya ce annabi Musa ya dawo da bila da ma fushi har Allah ya ce wa alqalla wa alqalla wa وأخذ بها تأتي يزيد إليه أنه موسى يزو تابا بشي ألنا التورا ما نحن باش يزو هنا تسوى واترك ألنا جي يتابا أن بهارون من يند آية ما أنا دي جامع أكا شهر ألنا باو كده بشي كتري والقل وأخذ بها تأتي يزيد إليه
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي
قالوا ما أخلقنا موئلة لملكنا ولكننا وجدنا أوزارا من زينة القوم فقدتناها وكذلك على الساجرين فأخرج له إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله, وإله موسى فنسي فلا يرون الا يرجع اليه قولا shikenan alu sai suka ce me yace shin alƙawarin ubangiji ya muku tsayi ne kun ga dadewa na ne inda ya je karɓo an taura ne wannan hukunce hukunce ne ce sai suka ce alu suka ce ma na mawuni da kabi mulki ba mu sama alƙawarin mu alƙawarin da muka maka ba wato da ikon a ba ikon ku bane ma a kada fada mu da kan ba wai ikon ku bane ma'ana ba ra'ayin mu bane ba mu da kanmu ne muka saba alƙawarin ba ma a kada fada mu da kan banki walakin na shede mu mu'min na auzara min dina bil qawl mu dai an sauko mana ne wato nauye-nauye na mene min zidatul kauni na adam mutanen nan da aka halaka su ne mutanen fir'aun an ce wannan nauye-nauye shi ne suna nufin kayan ado na zinari da azurfa da tagulla da munduwa da duk dai kayan ado ne wannan irin kayan ado na abin da shafi zinari da tagulla da sauransu tabtala a halakar fir'aun mutanen banu isra'ila sun yi biki sai suka je suka karɓo kayan aro kayan biki na aro a da mun ji labarin cewa lokacin da talauci ya yawa yadda ya aure a ta an gwamma wani tayin kayan da zai sa ta yau dan abu ya ce masu ba da hayan ma kaya na biki a ta ce wasu tsawaye ma kayan da da a sa da amarya wasu kayan na abu bayan an gama biki sai a koma da shi ko da shi an gwada amarya suna da halin irin nasu a gwagwarin ikonsu to akwai kuma kayan da tsadan da ya fi karfin to ya yi ya yi haya ko kuma ta faru to su ma sun tafi aran kayan ado a gurin mutanen fir'au ba su koma musu da shi ba kuma aka zo aka ce kauna sai suka taho da shi to shi ne suka ce to wannan kayan ado umbin na auzari ne sun fi komi fakazafna shi ne muka je muka jefa shi a cikin wuta an ce yadda aka yi shi ne da suka tara wuta ne suka kunna wuta shi musa taniri shi ne ya ce musu idan kayan adam nan da aka karbo na tagulla da su ne suka ce da shi ne ku zo nan dan hada mana wani dan hada mana wani ubangiji wanda na kudin gabauta masa ake gaya musu shi ne sai ya ce ya hada wuta ya hada wuta sai ya ce wannan kayan adam duk zo suka jefa a wutar idan an jefa zinari a wuta ba na tsira ne ba suka jefa ya narke shi ma ya yi zo su kayan ado a wurinsa wasu malaman tarihi suke kuma a bayan kayan da suka karɓi aro musu shi sun aure mutum da aka halaka shi su da tsoronsa da yakin isra'ila suke yi sun ce wannan musa gaskiya su suna ganin ba shi aka kashe ba ubangiji ne to shi ne sai aka wato shi mutum kamar da Allah ya ce كذلك نجيك ببيتك لتكون من خلفك آية haka muka tseren da kake da cikin ka duka zama aya a kan baya kowa ya ganka to an ce shi da wasiransa ta amana da kwakin mutuntan su an sa teku ta yi ambaliya ta watsa da tuwashi to an ce a nan da ta watsa su an samu kayan ado da yawa da dukiya su ya yi isra'ila suka fi ba to a cikin wajen zirara ce an haɗa da wancan kayan ado na bikinin shi musu sami ne sa suka jefa da suka jefa ya karke dama ya kera wani abu ya yi mori wani abu ya yi shura kamar tsabbara kan saniya sai kawai duk abin ya narke aka zuba shi kamar a wannan mori kaga da in ya bushe aka cire zai zubo kamar yawwa sai ya fito kamar tsabbara kan saniya ya fito haka to sai ihu wannan kasa na kofatar doki jibril na wannan mai rai kenan wannan shi kuma akwai rayuwa ne sai ya zuba a bakin shi ɗan barake to shi kenan ya yi isra'ila ya zo suna gewaye su suna rawa wai ibada ke to shi kuma ce ya yi ruwan kuka da yana yana kuka kamar da ɗan zani ya su daga cikin wani ya afu ibada su sa rawa suna gewaye shi ne shi to sai suka ce wa annan musa ma a ƙarfina mawuƙi da ka bi martina ba ku saba ra'ayinka ba ku saba ma alƙawarinka wato da ikon mu ko da ra'ayin ba ma'ana sa mu aka yi shi Musa sani ne ya sa su tiyata wala shi ta wuce na azarar da zai su komi ba ka zamta a sai muka jebo wannan kayan ado da mutane din a cikin wannan wutan aka wani ce muka jeba muka jeba ya nake ko ya aka haɗa mana wannan dan barke shi min na azarar da zai su komi ba ka zamta ba ka zalika alƙasani ko haka shi ma sani aka ce shi ma ya zo ya jeba nasa wannan kayan ado da yake hannun shi ma ya kana da narke sai ya samu shi wannan dan barke fa aka rage lahu ijla sai ko da abu ya narke ya zuba shi a wannan koli sai ya fitar musu da wani dan barke lahu kuwari yana da murya yana da murya wanda ana ji nan zuwa na gewa shi ana ji murya dan an ce akan Musa lokacin da ya dawo ma yana cikin fushi na Allah Allah ya biso ya iso daga nesa ce kafin ya ƙara so wajen ba yana jin muryar ɗan maraki ɗin sai na ce ma wanda suka ranga shi kana da Allah ku shi ya kuma da manyan ya bani Isra'ila yana ce musu kun ji muryar masifa kun ji muryar masifa tun kafin ya faru ana tarawa ana gewaye shi ana kiɗa yana murya yana ce kun ji muryar masifa kun ji muryar masifa ji annabi Musa alaihi salam shi kenan ya ƙara zuwa ba a ƙarfi da kuma jiran da sadarwa ba ƙalu ko ba ƙalu sai shi sai shi musa sani ƙur'ani bai ce ba ƙala ba sai aka ce ba ƙalu sai suka ce ta ce a shi musa sani ya haɗu da ma da wasu wanda suna da aiki haka in kai annabi musa ya tsallake da banu isra'ila kogi bayan an halaka fir'auna suka zo wucewa suka ga wasu mutane suna bautar gunki sai suka ce ya musa ya musa ta Allah na ilahan kamalun waliya qala inna haula'i mutabbar ma fi wa ba'dhum ma kanu ya'malu qala aghayra la adibu ilahan huwa badalukum ala alamin wa yadhillu lahum min alif al-awd wa sumura kullu adad yaqtuluna abna'akum kullu dhalikum bala'un min rabbikum alim ranar annabi musa ya gaya musu cewa suka ce ya musa suka goyi suna bautar ku baka suka ce aji allah na ilaha kama da ruwa ya ka sanya mana ubangiji kamar gindo innan ce allah mu ma ka sanya mana muna su mu dinga ganin wanda za mu dinga bauta masa mu dinga ganin shi yasa wani zai ce lan mu'mina laka hatta nara la jarata wala wala bi imani sai ba ya ga Allah ya fili ya tsarka al kitabi an tunzila alai kitabu min samai wa ba tsalu shi akbar min dalika fa qalu ayna Allah jarata Allah ya ce a cikin alaihi wasallam wa al kitabi ina ce ina tambayar ka ka saukar musu da littafi daga sama ke daga Allah wale ci to ai fa tsalu shi akbar min dalika ai duk tambayi annabi Musa ma abin da ya faɗi girma sun ce masa arin Allah ya jara ka gwada mana Allah ka fili mu gan shi ku ta kafin mu yi imani shi yasa aka samu a cikin su akwai masu ra'ayi dama ne an gwada musu ubangi ko ko su ba su dinga bauta mu wanda ba su dalilta ba shi yasa aka ce Qur'ani sai ce fadaru sai suka ci jada wa iccen masu ra'ayi ne an gwada musu Allah da shi Musa sani su ne suka tare suka ce mashauran wanda suke shakka a kan wannan bautar sai suka ce ba ƙalu da sun shahada ila wani dama muna ta wani shekwan ku ne wanda ku shirya ubangijin ku wa ilahun ku shirya ubangijin musa wanda siya ai musa mantawa yi ya tafi can waya ya tafi gana da allah ne karɓo shari'a ga ubangijin sannan a nan ƙalu a zai ilahun ku ilahun ku sai mana a bana allah ya jiya shi kawai
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
فلا يرون لا يرجع إليهم قولا فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا آه أنه موسى أنشد يزور bayan ya kama annabi ya haru da kamar yadda a gaba zai zai fada to aka ce sai kama dan barke ya ci ba da shi ya yanka shi to shi ne sai yake ce musu a fala ya rauna shin ba su magani ne Allah ya ci ilai kaulan baya ma iya bayar musu da magana duk maganar da suke ba ya bayar musu amma kuma suke shi ne ubangiji wala ya yi kula mutarar baya iya mallaka musu wani cuta bai isa yanzu suka saba masa ya shafa musu annoba ba ko rashin lafiya wala ya yi kula mutarar wala na fa kuma baya iya mallaka musu cutarwa ko amfanarwa ba ya iya ko ɗaya daga ciki na'am ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري
ولقد كان لهم هارون من قبل يا قوم إنما كنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ولقد كان له هارون أنه هارون يا جاء من قبل تلك أنه موسى يدعو يسري يا قوم يا موسى لنا إنما بكتبني iyaka ne an kuce ku wato an tarbe ku ne da wannan bautan dan malaika wani masifa ne ko Allah ya kawo na jaraba ku da aka cire ku da kuka cikin fir'auna ma mai kursi mai mulki bai zama Allah ba balle na kuma mai